ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah mai girma da buwaya domin Allah ya fara wannan wasici da kansa a ƙur'ani da yake cewa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya bayan nan ya ƴan uwa masu albarka yau muna yinin juma'a yini mai tarun alkhairi wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rajab hikarin hijira 1446 daidai da goma sha bakwai ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2025 kutubar ma a yau a wannan yini a wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu ummina hawa'u da ke wannan unguwa ta bago ira 11 a nan bayan makarantar yar mata bayan makarantar yar mata da doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da mutunta kai da ko mutunta yan uwa mutane yan uwanka a halitta wannan babu shakka da abi ne na musulunci mutum ya karewa kansa mutunci kuma ya mutunta dukkan wani mai mutunci karka zamto al'adarka ko tsarinka cin mutuncin al'umma ko zubar musu da mutunci don kana ganin ka girma ko kana da dukiya ko kana da ilimi ko kana da sarauta to inda kai musulmi ne wannan ba da'abinka ba ne ba tsarinka ba ne a tsarin musulunci akwai girmama kai da kuma girmama dukkan wani abin halitta wannan kutuba ta mu za ta tattauna kan wannan mawdu'i insha Allah bayan nan ya yi kwa masu albarka musali cewa addinin musulunci addini ne wanda yake kira zuwa ga girmama kai akwai girman kai akwai girmama kai girmama kai ba laifi ba ne girman kai shine laifi amma mutunta kai da karrama kai da yi wa kai mutunci to abu ne wanda musulunci ke kiran 'ya'yansa su zauna akan wannan kuma hakan ba girman kai ba ne iya kiran 'ya'yansa su zamto masu mutunta kansu da martaba kansu sannan kuma su martaba wa'ansu ma wanda ba su ba wanda kuma iya cikin jerin giyar akhlaqul fadila halayya na kwarai na gargari wanda ake so musulmi ya adanta kansa da su musulunci bai yadda da girman kai ba musulunci bai yadda da jiji da kai ba musulunci bai yadda da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u ababen zargi ba bai yadda da waɗannan ba musulunci ya ‘yan uwa’ ya tanaji halayya wanda duk wanda ba kai ba in ya ganka zai sha'awe ka domin yayi wa musu yayi wa addinin ado da kiyawan ɗabi'u ita kalma ta girmama kai wata majamu'a ce wanda ta kunshi abubuwa da yawa daga ciki ta kunshi tsarewa kanka mutunci da girman da Allah ya baka ka lazumci kamewa duk abin da za a ce akwai zargi a cikinsa karka kusance shi duk gunda akwai zub da mutuncin ɗan adam karka kusance wannan go duk gunda ba mutanen kirki bane suke zama to karka yi mu'amala da wannan go wannan duka iya cikin gamayyar al'ihtiramun nafs mutum ya girmama kansa duk inda kake zamto kana cikin mutanen kirki duk abin da ya same ka a gun ba za a zarge ka ba ba za a maki mummunan zato ba wannan iya cikin abin da ake so dukkanin musulmai mu ɗabi'anta da wannan Allah ta'ala da kansa ya ‘yan uwa shi ne mai girma da buwaya shi ne mahallicin kowa da komai da kansa iya girmama wa'ansu gurabe gurabe ne amma Allah yake girmama su da kansa Allah iya girmama wa'ansu halittu da kansa mutane kai harta dabbobi akwai dabbobin da Allah yake kimantawa yake ba mu labarinsu a ƙur'ani mu sani ya ‘yan uwa Allah da kansa ya girmama ɗakinsa baitullahil haram da kansa ya girmama shi ya ce wa tsahir baiti ne tsa'ifina ka tsarkake ɗakina ko gidana ka tsarkake gidana wannan yawon ɗin baiti ko baitiya suke ce ya'ul idafa ce ya'ul idafa kuma ta dillo a alal ishirab wal ikiram wal ijilal tana nuni zuwa ga martabawa da girmamawa zuwan wannan ya'un din a ƙarshe to iya indicating Allah iya girmama wannan abin Allah iya girmama ɗakinsa shi ne wa ɗahir baitiya ko baiti ka tsarkake ɗakina domin liɗa'ifi da masu ɗawafi wal'akifi na masu itikafi sannan wa ruka'i sujud ko wal qa'imi na wa ruka'i sujud ko masu tsayuwa su yi ta ibada da masu ruku'i da sujada kun ga wannan aya ta nuna mana Allah subhanahu wata'ala iya girmama hatta ɗakin ɗakin Allah mai alfarma sannan da kansa yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar da bawansa da daddare daga ɗakinsa mai alfarma sai ce ɗakinsa mai alfarma ilal masjidil aqsa zuwa ga masallacin baitul maqdis duka wannan masallatai guda biyu a wannan aya Allah iya martaba su iya girmama su sannan ya sake faɗi cewa inna safa wal marwa min sha'irillah Allah ya ce dutsen safa da dutsen marwa suna cikin alamun bautar Allah kana ganin su to zaka tana Allah kaga Allah iya nuna su domin girmamawa ya uwa masu albarka daga cikin irin shaksiya da Allah ya girmama to Allah ya girmama annabawa ya girmama mursalai gaba ɗayansu da yake cewa Allahu ya tsafi min mala'ikati rusulan Allah ta'ala da kansa ya zaɓa daga cikin mala'iku ya zaɓi manzanni sannan daga cikin mutane ma ya zaɓi manzanni dukkan manzo zaɓi ne na Allah Allah ta'ala yake cewa wata ayar inna Allah haslafa Adam hakika Allah shine ya zabi annabi Adam zaba ku duba ku duba kalmar ya uwa akwai girmamawa cikin ta Allah da kansa ya zabi annabi Adam kuma a yanzu wanda kuke so yin mulke ku ai zaban sa kuke yi ku dangwala mai ƙuri'a mafi rinjaye he ya zama abin da ya zama to wannan ƙuri'ar daga Allah ce zuwa ga annabi Adam Allah ne da kansa ya zabi annabi Adam alaihi salam sannan wa nuhan Allah ya zaɓi annabi nuhu alaihi salam wa ali ibrahim wa ali imran ya zaɓi ali ibrahim ya zaɓi ali imran alal alamin akan dukkan halittar da ba su ba a wannan zamani da kansa yake cewa falamma atahanu diya ya musa yake ba da labarin annabi musa alaihi salam lokacin da ya je gunda Allah zai kira shi iya zuwa gun sai Allah ya ce ya musa dan abbasu yake cewa manzan Allah yana faɗa masa yana ba shi labari annabi musa alaihi salam ya ce ba ta inda bai ji wannan sautin kiran ba a jikinsa domin kira ne na Allah ba kira ba ne na gada da Allah ya ce ya musa ya ce hatta ƙarƙashin ƙafa sai ke jin kira domin Allah ne saka misali ya shi'un wa huwa sami'ul basir Allah ya kira ya musa da kansa ya ce ya musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka fakla ana alaika ka kwabe takalman ka gefe innaka bil wadil muqaddasi duwa hakika kana wani kwari mai tarun albarka mai tsarki wannan zabar annabi Musa Allah yayi ya masa wannan magana ta girmamawa a wani gun kuma cikin suratul taha yake cewa wa kana li Musa wastana'atuka li nafsi na zabe ka da kaina Allah ya ce Musa ni na zabe ka da kaina na zabe ka na baka manzanci izhab anta wa ahuka bi ayati ka tafi da kai dan uwanka ku dau ayoyi na ku je ku karanta wa fir'auna da hi da jama'arsa gaba daya ya sake faɗa cewa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa innaka la ala khuluqin azim yabo ya kare kuma daga nan Allah ya ce ya rasulullah kana kan dabi'u masu girma kana kan dabi'u da halayya masu girma haka Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malamai suka ce ba wani yabo da za ka yi wa manzan Allah sai dai ka ɗora irin wannan yaban da Allah ya masa duk ɗabi'unsa duka Allah ya tsarkake su ya yabe su ya girma su ku duba hatta maganarsa sai Allah ya ce wa ma ya fi ƙwalil hawa manzan Allah ba ya maganarsa bai hatta ƙirjinsa sai da Allah ya ce alam na shara halaka sadarak wa wada'ana anka wizirak allazi anqadha zaharak sai ce wa rafa'ana laka zikirak Allah ya daga ambatonka duk inda aka ce la ilaha illallah sai an ce muhammadur rasulullah wannan shine ma'anar wa rafa'ana laka zikirak Allah ya daga ambatonka hatta tafiyar manzon Allah sai da Allah ya tsabtace hatta kallo ma zagal basar wa ma baga manzon Allah idansa bai kalli inda ba a ce ya kalla ba duk abin dukkan manzon Allah sai da Allah ya tsarkake shi yasa anan Allah ya dunkule ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim saboda ka manzon Allah Allah ya yabe shi kuma Allah ya girmama shi wa bil jumla ya uwa a jumla ta gaba daya sai Allah ta'ala yake cewa wala qad karramna bani adam dan adam din masu kutum dinsa Allah ya girmama shi Allah ya martaba shi ko kai musulmi ko wanda ba musulmi ba akwai martaba da girmamawa da Allah ya wa shaksiyar dan adam ya mana baki mu yi magana a fahimce ka ya ma kunne a yi magana ka ji ya ma ido ka gani ka bambance baki da ja da kore ya ma harshe ka haddace yarurruka daban-daban ya ma harshe wajen zauki ɗanɗano an ce harshen mutum iya da hanyoyin jin ɗanɗano mabambanta juna sama da dubu saba'in ka ji ɗaci ka ji bauri ka ji zaƙi ka ji garɗi ka ji hamami ka ji wa duk domin girmamawa da Allah ya waɗan adam ya mana ƙafa mu taka mu je inda muke so mu dawo ya mana suru mu gina gida mu shiga domin mu tsare mutuncin kanmu ya mana bayan gida mu shiga mu biya buƙatar ba wanda ya ganka ba a yi ka kamar tinkiya kana bayan gida a waje ba ba a yi ka kamar rago ko taure kana barbara a waje ba Allah ya girmama ka ya martaba ka ya kimanta ka to dan me ba za ka tsare mutuncin kanka ba dan me ba za ka kiyaye abin da zai zubar da mutunci ba ga dai halittu da Allah ya ga sunan daban-daban amma ba wanda Allah ya martaba ya girmama kamar dan adam dukkan al'amuran da Allah ya wa dan adam akwai girmamawa ciki akwai mutuntawa akwai martabawa saboda ya aikuwa mu martaba kanmu kar ka yadda kan abin duniya ka je ka zubar da mutuncin kanka ka watsar da kimar da Allah ya ma dan dan abin duniya ka tana Allah mai girma da bawa yace ya girma ka fa irin abin da yama ba sa kirguwa wa in ta'uddu ni'matan lahi la tuhsuha ba za ka taba kirge ni'imar da Allah ya maka ba mu sani ya ƴan uwa hakanan annabawa da munzanni suna girmama kansu suna martaba kansu irin kimar da Allah ya musu Isa dan Maryam Allah ya kara masa martaba da yadda yake cewa a ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum ya ku banu isra'ila ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yaday min at-taura ina gaskata abin da ya gabace ni littafin at-taura sanan wa bashiran bi rasulin ina muku albishir da wani manzo da zai zo bayan na tafi ismuhu ahmad daga cikin sunan sa ma akwai ahmad kun ya girma kansa ya faɗa musu matsayinsa shi manzon Allah ne zuwa gare su kuma ga dalilin da ya zo hakanan annabawa suna girman mutanensu al'ummar da aka turo su zuwa gare su to annabawan suna girmama su a matsayinka ne mai da'awa da mai wa'azi kar ka zauna ka dinga wulakanta mutane kana mai da su jahilai kana mai da su wasu shirman mu'a'a to annabawa an turo su cikin kafirai tsantsa a matsaya ku ji misalan kalmomin da annabawa suke faɗa mutanensu akwai martabawa a ciki akwai girmamawa a ciki ba a son wulakantawa ko cin mutunci don za ka yi wa mutum wa'azi ko don za ka yi wa mutum nasiha wannan ba tsarin musulunci ba ne daga cikin tsarin annabawa idan sun zo kowane manzo da ya zo sai ya ce ya ƙaumi ibudullaha malakum min ilahin khairu ya ku mutane na ku duba yadda ya ja su jikinsa ya ce ya ƙaumi yake jingina kansa da su ko manzon Allah ya yi wannan aikace akwai ƙabilar abu musul ash'ari ash'ariyawa akwai wani abu da suka yi na aikin alkhairi manzan Allah da ya ji daɗin abin da suka yi ya ce ni ɗan cikinku ne kuma kuma na wani ni da gare ku nake kuma da gari da kuke manzan Allah ya nassarta kansa zuwa gare su manzan Allah ya faɗa wa mutanen madina domin hankalinsu ya kwanta yake cewa laulal hijira kana min ansar ya ce ba don hijira ba ni ma ɗan madina ne wannan iya sa mutum ya narke da abin da za ka faɗa masa amma duk lokacin da ka zo wa'azi kana zagin mutum kana kushe shi kana faɗa mai bakar magana kana masa habaici bayan da za a iya saurare ka zuciyar ba za ta narke ta karɓi abin da ka bata ba iya daga cikin hikimar da'awa to annabawa suna martaba mutanensu suna kimanta mutanensu ya kaumi ibudullah malakum min ilahin ghayr daga cikin wannan misali annabi nuhu alaihi salam manzo ne shine farkon manzon da Allah ya turo a bayan ƙasa dukkan manzanni sai da annabi Nuhu ya zo sannan suka biyo bayansa amma mutanensa suka ce da shi qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin saka kalli idan annabi nuhu alaihi salam suka ce da shi kai mu muna ganin kai kana cikin bata bata mabayyani annabin Allah ne da wahayi yake aiki mala'iku ne a gefansa da ya so sai mai da martani yace ku ne mahaukata ku ne wawaye amma tsaya ku ji magana ta ilimi magana ta hankali sai ce ya kaume laisa bi dalalatu ya ku mutane na abinda kuke jingina min na ciwon hauka ni ba ba ma hukaci bane ni ba batacce bane yake faɗa musu magana mai taushi ba zai mayar musu da martani irin abin da suka yi masa ba ya kaume laisa bi dalala batan da kuke jingina min ba ba ba dabi'a ta bace ni ba ba batacce bane walakin ni rasulun min rabbil alamin manzo ne daga cikin manzanin Allah ubangiji uballigukum risalati rabbi ina isar muku da manzancin ubangiji na sakon ubangiji nake faɗa muku wa ansahu lakum ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na san abin da baku sani ba yake faɗa musu wannan magana cikin hikima da tausasawa annabi huda alaihi salam shi ma sun faɗa masa wannan sun ce inna lanaraka fi safahatin muna ganin kai akwai ciwon wauta a kanka annabin Allah sai faɗa wannan ko muna ganin kai batacce ne yace ya qaumi laysa bi safaha abinda kuke jingina min na wauta ni ba mai wauta bane walakin ni rasulun min rabbil alamin manzo ne ni daga Allah ubangijin duniya gaba daya bai mai musu da martani ba bai zage su ba bai ci musu mutunci ba kafirai ne amma sai yake musu masa magana yake musu magana mai taushi hakanan annabawa suke wajen martaba hatta dabbobi annabi Sulaiman alaihi salam iya tafiya da tsuntsaye da aljanu duk Allah ya hore masa wannan to iya cikin tafiya sai ne mu ɗaya daga cikin dabbobin da suke raka shi tafiya bai ganshi ba shine huda huda kahu sai yake cewa mali la ara huda huda am kana min al-ghaibin ni fa banga huda huda ba ina ya boye ne ban sani ba ina yake ne sai ce to law azibannahu azaban shadida har in ya dawo zan mai azaba mai tsanani aula asbahannahu ko na yanka shi aula ya atiyanni bi sultanin mubi ko ya zo mun da hujja mai karfi kaga dabba ce amma annabi nu annabi sulaiman ya bata uzuri yace ya tafi bai faɗa mai mabe ne mai excuse ba amma idan ya dawo ya faɗa min dalili mai karfi gamsashe zan rabu da shi da Allah ku duba hikima da siyasar rayuwa ta wannan ayar dabba ce ba kuma shi mursali ne manzon Allah ne dabbar ta saba masa amma ya ce ya ba ta uzuri ta kare kanta sau nawa ka hukunta matarka baka ba ta dama ta kare kanta ba sau nawa ka hukunta yaronka baka ba shi dama ya kare kansa ba sau nawa ka hukunta wane da wane da wane da duk abin da ka jingina musu baka ji martanin bakinsu ba sau nawa ka yi wannan amma ga annabin Allah tsuntsu daga cikin tsuntsaye ya ce hukuncin da zai masa na laifi ba zai masa ba har sai in ya kare kan ya kasa kare kansa da ya zo kuma ya tambaye shi ya kare kansa kuma annabi sulaiman ya rabu da shi wannan sunan rayuwa ce idan kana so ka zauna lafiya ka zama abin yabo ka dau irin wannan da abin na qur'ani kana aiwatarwa a rayuwarka ya samu tururuwai suna yawo da rundunarsa ya taho sai ya ji tururuwa tana magana ya ai wannan mulkulu masakinakum ya ku tururai ku shiga gidajenku la ya haɗe madafan Sulaimanu wa junudu kar annabi Sulaiman ya zo ya tattake ku da rundunarsa bai sani ba iya jin wannan fatabbas sama zahir kan min kauliya sai yake murmushi yake dariya domin ya ji ta ce ƴan uwanta su shigo su buya akan rundunar Sulaiman ta zo ta tattake su sai ya ce ku tsaya ya tsaye da rundunar duka ya ce ku bar sai tururuwa gaba ɗaya sun buya sun koma gidajensu sai mu tafi dabba ce ba amma annabi Sulaiman ya tsaye da rundunarsa domin ta ba ta uzuri ta wuce kai abu nawa ka tattaki ka wuce baka lura ba dan Allah ya ma karfi ko ya ma bartaba ko ya ma mulki ko ya baka kuɗi annabi Allah guda ya tsayawa tururuwa ta janye ta buye sannan ya wuce da rundunarsa a koya ma siyasar rayuwa ka san yadda zaka zauna hatta dabbobi ba ma mutane ba kamar ta ba duk abin da Allah ya halitta Allah bai ya halitta a banza ba duk abin da Allah ya halitta akwai manufa akwai kuma hikima ta Allah wajen halittarsa mu sani ya uwa masu albarka hatta bilkis kafin ta musulunta sai da ta martaba hatta wasiƙar da Sulaiman alaihi salam ya aika mata da ya aika mata wasiƙa ta bakin huda huda din kahuhu sai take cewa ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim ya ku kabinin nawa yan fada na hakika na an jeho mun wani wata wata wasiƙa wata wasiƙa mai girman gaske ulqiya ilayya kitabun karim wata wasiƙa babba mai karamci ku duba bata bude ta ga wasiƙar ba bata san wasiƙar daga inda take ba kuma ita ce mai mulkin ƙasar duk abin da ta faɗa ya zartu amma aka jeho mata wasiƙa cikin fadarta kafin ta buɗe wasiƙar ta ce kai ni kam yau an aiko min wani saƙo mai girma malamai suka ce wannan shine sanadiyar da Allah ya sa mata imani a zuciyarta domin ta girmama abin da annabin Allah ya aika mata duk da bata san annabin Allah ba ya aika masu albarka Qur'ani da kansa ya zo da ka'idoji da hanyoyi na alkhairai da falaloli da mutunta juna kai da ɗan uwanka ya zo da akalak ya zo da makarim har ma yake cewa inna akramakum inda Allah ya tagaku mafi girma cikinku shine wanda yake kiyaye dokokina duk wanda ya fi ka kiyaye dokokin Allah to ya fi ka girma da matsayi a gun Allah bayan Allah masu albarka mu sani daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi wanda ƙur'ani da suna suka zo da su suna da yawa daga ciki akwai abin da yake nuna girmama ɗan uwanka musulmi da martaba shi da karrama shi da mutunta shi Allah ta'ala yake faɗi cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata sashen su suna jibintar al'amarin sashi ko baka san mutum ba to kamar ta ban shi ka girmama shi daga ciki malamai suke cewa har in mutum ka san musulmi ne kun haɗu da shi ce ma wallahi tallahi ko baka taɓa haɗuwa da shi ya ma rantsuwar ƙarya ba in dai ya rantse ma once a farkon lokaci to ka yadda da rantsuwarsa ka ba shi wannan girman in ya ha'ince ka dan kansa in ya ci amanar ka dan kansa musulunci ya zo da girmama juna ba da wulakanta juna ba ba a zuhuma auliya uba duk inda shugaba yake jagora to daga cikin aikinsa ya kiyaye mutuncin al'ummarsa ya kare musu martabarsu yan uwa masu albarka mu gani cewa irin yanda aka yi wa na Aisha qazafi radiyallahu anha wa ansu daga cikin wanda kafarsu ta zame a lokacin munafikai da wa ansu daga cikin masu imani amma da Allah ya zo sai yake faɗa wa sahabbai cewa walaula iz sami'tumuhu ku din da baku faɗa da bakin ku ba ba a ji daga bakin ku ba me yasa da kuka ji ana jifan na Aisha da mummunar kalma me yasa ba ku ce a ma ya kunu lana an na takallama bi haza subhana ku yan ba ruwanmu ma me yasa a lokacin ba ku mai da martani ba ba ku ce mu bai kamata a ji wannan magana daga bakinmu ba me yasa ba ku ce tsarki ya tabbata ga Allah ba me yasa ba ku ce haza buhutanun azim ba duk fa dan a kare mutunci na Aisha alaihi salam ba ma wanda suka yi laifin ba wanda suka ji magana me yasa ba su karyata ba Allah ke kwashinin ɗinsu me yasa ba ku karyata ba lokacin da kuka ji domin a kara wa da na'aisha mutunci da kima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zabba man zabba Allah mi aqihi bil ghaib duk wanda za a ci nama dan uwansa baya nan a mai a ci mutuncinsa a wulakanta shi baya nan kai kuma ka tsaya ka kare wa dan uwanka mutunci baya nan to manzo Allah ce kana haqqan ala Allah an yutika an yutikahu minan nar haƙƙin Allah ne kai da kai wannan aikin Allah ya yanta ka daga wuta inda za a ciwa wani mutunci gun aikin ku daya majalisun ku daya gun zaman ku daya za a ci mai mutunci za a mai kaza a mai kaza kace a a wanda ba halinsa haka ba ka kare shi ka bashi kariya baya nan to kai aikin da Allah zai yanta kai saka aljanna ka'ab bin malik Allah ya kare da shi ya ki zuwa yakin tabuka domin wata zamiyar kafa da ya samu akwai wani mutumi daga cikin banu salama ana zaton ma bashi da imani munafiki ne amma ya je wannan yaki da mazan Allah ya tsaya a sansani ya ce ni ban ga ka'abu ba ina ka'abu yake sai ce a habasa hu burdahu wa nazaru ala dhifai fi dhifai ai ka san ka'abu dan gayu ne iya tan iya wanki iya goge kafa iya kwalliya shi yasa bai taho ba akwai mu'azu bin jabal kaga a lokacin da ake maganar ka'abu baya nan sai mu'azu ya ce kazzabta wallahi abin da ka faɗa ƙarya ne bi sama kulta ka ce ka'abu wanki da guga da ado shi zai hana hitawa yaki wannan magana ƙarya kake yi wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa alkhaira illa khaira ma alimna alaihi illa khaira yake cewa mu san komai ga ka'abu ba sai alkhairi ya rasulullah ka ka'abu baya la amma mu'adh bin jabal iya ba shi kariya iya kare mai mutuncin sa a yau wani dan uwanka za a zubarwa mutunci ga kare masa abokinka fa kuna tare dan baya nan sai ha- a haɗu da kai a ji mai mutunci a haɗu da kai a mai ƙazafi a mai shari baya nan fa amma kuma gobe sai a gan ku tare da shi jibi sai a gan ku tare da shi wannan ba abota ba ce wannan kuma ba amana ba ce duk inda kake da mutum to ka yadda da shi ɗari basu ɗari ka kare mai mutuncinsa har sai in ya yi saɓanin abin da hakan ya nuna wannan kuma sai ka ja shi gefe kai da shi ka mai nasiha ya yan uwa hudu barbata kare ba amma za mu tsaya a nan lokaci ya ja sai kuma wani lokacin za mu tsora akan ta insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sanya mu cikin ƴan aljanna Allah ta'ala ya haramta wuta cin naman jikinmu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka taimake mu ka mana albarka a gidajenmu ka mana albarka a gonakinmu ka mana albarka a kasuwanninmu ka mana albarka a ofisoshinmu ka mana albarka a dukkanin rayuwarmu gaba daya Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa Allah ka kare mana gidajenmu ya Allah Allah ka kare mana kasuwanninmu da masallatayyarmu dukkan inda muke rayuwa Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya Allah ya Allah duk mai nufin mu da mummuna Allah ka kawar mana da shi duk mai nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi ya Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu wani lafiya muna roƙon ka ya Allah wannan matsi da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka mana karshen sa Allah ka yayyafa wannan bala'i ruwan sanyi Allah dukkan wani kudiri da za a yi dan ya takurawa talaka Allah ta'ala wannan kudiri karka ba shi ikon zartuwa ya Allah in ma ka ba shi ikon zartuwa ya Allah ka canja shi ya zama alkhairi gare mu ya Allah ya Allah duk abin da ba za mu iya ba ya fi karfin mu ya Allah ka iya mana shi ya Allah duk wanda zai amfani da bironsa da ofis ɗinsa ya abin da takura ce gare mu ya Allah ka fi ƙarfin kowa ya Allah kai ne aljabbar ya Allah kai ne alƙaharu ya Allah kai ne al'azizu ya Allah kamar maganarsu Allah yadda ka nuna ayar ka ƙarara a ‘yan kwanakin nan a ƙasar Amerika ya Allah duk wani azarimi ya Allah ka nuna masa iyakarsa ya Allah ya Allah yadda ka nuna waɗannan Yahudawa iyakansu ka nuna musu ba su isa ba dama ta lalame kamar su ne ka musu yadda suke cutar da falastinawa suka ruguza can suka ruguza can to ga cikin sati biyu Allah ya ɗaura musu bala'i in ya so ɗin kuma duk ƙasar sai ta ƙare wallahi in ya so duk ƙasar sai ta ƙone kuma wala ya khafu uba Allah yadda ka yi musu haka duk wani azzalimi Allah ka nuna masa iyakarsa Allah ka samu lafiya mu gama lafiya mi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن